na su za a yi aiki don karfin su karfin boye kenan to wannan shine wurtaka ba su da uniform amma su abin tsoro ne a fadan Allah haka Allah ya yi su haka Allah ya yi su to su idan an rarrage ya dawo hannun shehu na shehu na shehu ku shehu tijani kenan to sai a canja masa suna daga mujiza sai ya dawo mai sunan karama kamar yadda kudura aka canja mata suna a wajen annabi kuma ta zama mujiza ya raba yan uwansa haka nan ku yanzu ta canja ta zama karama shi tijani ma sai ya raba yan uwansa to da yake Allah inna rabbakum la ra'ufur rahim Allah ubangijin kowa ne to yake bari ya kawo halin da zai sa alherin ke shiga hannun kowa da kowa sai aka rage aka sake ragewa wa zai iya ɗaukan wannan kuma sai aka samu wani waliyi daga cikin waliyan Allah ana kiran shi Ibrahim Kaula daga hannunsa ne duk abin ya yaɗu a duniya ya zama belle ya shiga ko'ina da ko'ina kowa ya samu abin da yake faɗa min misali sa na biyu banda wancan misali kamar dai buta shayi ɗatuwa da ganyen da sukari duka zuba a ciki sai ka sa wuta shayi ya nuna akwai wanda zai ɗauka sa a bakinsa a dai mutum sai an sa wata buta mai kyalkyali ko daga nan ma za ka ɗauki butar ka sa bakin ka wani mutum daga nan sai yaya sai ya sa finjalai a riga ba da hakuri a juye wannan a juye wannan har yadda zai dubi da bakin kowa to shi ne fa ya zaɗi kenan to saboda haka yadda ka san lantarkin nan in ya fito daga inda ya fito kamun ya je wurare fa ba a yin wani gini ma mai wanda ake sa masa lantarki don wanda ya bi ta wurin wuta zai zai narke don karfin kwawon lantarki sai a raina ba to yadda take da karfin nan to in ka samu guda ɗaya kwaya ɗaya ta lantarki a wani gida wanda ba iya yin ko kwaye wai ɗaya kawai ya samu idan ka fasa kwan ɗan abin da ya sauran kana iya muryewa da hannu me zai faru sai mutuwa to in asalin lantarkin ne zai maka fiye da mutuwa ne? Zo da ga mu duk wanda kare na kare na babban. Duk wanda kare na dan kankanta da tofa kare na babban. Abin da zai same ka na wajen rena babban zai same ka wajen rena wannan karamin da kai kare na ɗin. shanin mu na tijjaniya ba wasa ba ne ya fito daga fadan Allah ne ana rarrage shi ya iso fadan manzon Allah ana rarrage shi fadan waliyi ana rarrage shi ya iso fadan mai rarrabawa duka shi Ibrahim kenan muna jawo hankali jama'a yan uwa ku riƙe abin da Allah ya ba ku wannan abu mai ƙarfin nan mai suna tijjaniya ku riƙe da ƙarfi ita tijjaniya fa duk wanda Allah ya bashi ita ya gode wa Allah Allah yana duka a irin zamani mai gurbata irin wannan Allah ya kama hannunka kai bayanka ya danka ta hannun wani wali shugabansu jikan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shehu tijjani kai sa'a kuma shehu tijjani ya karbe ka da ya karbe ka kai sa'a ya baka dariƙar sa wanda kake tattare kan istighfari da salatu annabi la ilaha illallah daga ka yi istighfarin nan ka rabu da dukkan zunubanka za su cuce ko da za su cuce ka ka rabu da shedan daga nan sai a ƙara maka salatin annabi shikenan ka isa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kana wajen annabi kana yi masa salati sai ka ji an ɗauke ka ta inda baka sani ba an miƙa ka wajen Allah kana gaya wa Allah la ilaha illallah la ilaha illallah iyakar da riga tijjaniyin kenan ka baka istighfari ka rabu da zunubi da shedan ka baka salatin annabi ka hadu da annabi ka baka la ilaha illallah ka tare wajen Allah wa anna ila rabbikal muntaha in ka rayu cikin haka kai nasara kyakkyawar rayuwa in ka mutu cikin haka kai nasara kyakkyawar mutuwa Allah ya samu rayu kyakkyawar rayuwa muna ba mutane shawara yadda suka yi suke mana riƙon kai nan kashi mu yan tijjaniya ba damu da mu ba mu ba waɗansu mutanen najeriya ba ne ana ɗaukan waɗansu mutanen da ba su yi karatu ba a ɗora kan malamai wai su suna da da wani suna mai suna izala to wannan akwai akwai abin tsoro cikin wannan idan ba fasa wannan ba to wallahi ba za a samu jin daɗi ba mutanen zikiri mutanen Allah ne lokacin da Allah ya yi wa musulunci hawa goma su ne ya ɗora a ƙarshe da yake innal musulmi na wal musulmati dukkan musulmi ko yana shan giya ko yana neman mata ko yana sata ko yana riwadi yana cikin wannan innal musulmi na wal musulmati maza da mata sai su fa wanda wanda Allah ya ya tsarkake su ya nesantar da su wannan kaba'ira suka zama muminai aka ce wal mumini na wal muminati hawa na biyu kenan daga nan kuma sai waɗanda suka fi waɗannan suka ci gaba sun haɗa musuluncin da imani din sun haɗa da yawan ibada aka ce wal qaniti na wal qanitati sai aka samu waɗansu wanda suka ci gaba sun haɗa wannan da lissafa guda uku din da yawan gaskiya wasabiqina wasabiqati daga nan kuma sai aka samu waɗansu ko suka wuce nan Allah ya ƙara musu wani abun da waɗannan na ƙasa ba su samu ya cika ba wa sabiri na wa sabira inna Allah ma sabiri daga nan kuma sai Allah ya fifita waɗansu na sama masu tsoron Allah ko yaushe suka tuna Allah sai su kuka ko su kaɗai wal khashi'ina wal khashi'ati daga nan waɗansu ko sai Allah ya fifita su ya ba su wani abu wanda bai ba waɗancan cikakku ba wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat masu yawan sadaka daga nan kuma sai aka samu waɗansu kuma Allah ya fifita su ya ɗora su akan waɗannan gaba ɗaya su ne wasa'imin wasa'imati masu yawan azumi azumin litinin azumin alhamis azumin tasuwa ashura azumin rajab azumin azumin ma dai wanda ba farillai ba suna aka musu wannan kirari aka ɗora musu suna su wanka inda za su ga aljanna ma ba mai shiga wurin sai su kadai babu rayyan zuwa sami na sa'imati wal hafizina furujahum wal hafizati sai kuma waɗansu wanda suke sune na kusa da ƙarshe mutanen da sun toshe idon su ba sa yadda su ga haramun da shi sun toshe kunnen su ba sa yadda su ji haramun da shi sun toshe bakin su ba sa yadda su faɗi maganganun banza da bakin su suna wal hafizi na furujahum wal hafizati nan ba maganar zina da liwadi yake ai an wuce su tuni tun daga wuce wal muslimin wal muslimati da haka iza wal mu'minin wal mu'minat ai an wuce wadancan la mizanihi ne zuwa mu'minin wa rashibul khamra ina shaba mu'minin wa rashibul sari ina shaba mu'minin to daga nan sai zuwa ne ne sai wa zakirina Allah kaseeran wa zakirati an kare fa kenan to can Allah ya ajiye mu mu yan zikiri Allah da kansa ne ya bamu wannan suna ya ajiye a wannan matsayi ba tare da isanmu ba da falalasta ya naɗa mana shehune jagorori ko waɗanne mutane sufaye masu zikiri suna da jagora su mu Allah ya zaɓa mana jagoran jagororin shine jagoran mu shine Shehu Tijjani radiyallahu anhu gode Allah da ya bamu waɗannan alherai wajibin mu ne mu kiyaye dokokin Allah na shari'arsa sannan mu kiyaye sharuɗan ɗariƙar mu sannan mu kiyaye ƴan uwantakar mu wanda shi Ibrahim ya haɗa mana akwai lokacin da shehu ya bani wata takarda ya aike ni ƙasashen Laraba na je wani gari ina yin wa'azi ji labari akwai mukaddaman da ba sa shiri da juna to a cikin wa'azi na nace dukkan ɗan tijjaniya fa Allah ya riga ya bashi gida ya bashi lambar gida a ra'ayi amma tun da kyau tijjani ya ce kar a riga cutarsa annabi ya ce ka gaya mutane ka suka cuta ta sai kyau tijjani ya rasu Allah kana inda kake suna inda kuke za su cuce ka ce bi za ta ba ba ba in suka cuci juna ai sun cuce ni to saboda haka a kiyaye zuciyoyi ɗan ɗariga in ka ga ɗan ɗariga yana neman ya faɗa da kai ka kauce ka karga saduwa da shi ma balle a faɗa kai abin da ya taba shi ya taɓa yawa don yana ɗauke da ya uniform ne na fadan shehu tijjani wanda Allah ya raɗa shi da ka taɓa shi to ka taɓa gwamnati shi dan tijaniya ba kar ka yadda kar ka yadda kai faɗa da shi yana ɗauke da yunifon na fadan shehu tijjani yanzu misali sai na ce musu yanzu misali Sheikh Abdul Qasim yana da budurwa waɗansu ku suna son ta sai wada sai daga cikin masu son ta wani ya zo ran juma'a da lasar list zai ga da ubanta shi kenan yana zaune mai gidan bai fito ba sai kanin yarinyar ya fito da fitowa sai ya ga mutumin da ya sa ba shi alheri sai ya faɗi a kansa ya shawo ga kunu a bakinsa ga manja a cikinsa ga ya ɓaɓɓata mutumin riga zai bugi yaron ya ba ta masa riga ba zai buge shi domin yaron ne ko don wani abu to kai dan tijjaniya ka kiyaye dan tijjaniya don wani abu kar ka bata da shehu tijjani shehu tijjani mutanensa guda shida akwai malamai masu ilimi akwai wanda ba su yi karatu ba akwai manya akwai ƙanana akwai masu hankali akwai marasa shi duk yana son kayansa to duk wanda ka taɓa ka taɓa masa ba zai yarda ba saboda haka kamar yadda dai an samu mutum mai hankali na faɗa da mahaukaci mai hankali ne za a ba shi rashin gaskiya haka kuma mutum yana dukan yaro ba gaira ba dalili don ya yi masa wani abin da ba su saboda haka jama'a musulmi mun gode wa Allah da ya ba mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mun gode masa da ya ba mu alqur'ani ya ba mu islam a hannun annabi Muhammadu mun gode wa Allah da ya ba mu shehu tijani ya ba mu tariqa ya ba mu salatul fatiha hannunsa mun gode wa Allah da ya ba mu shi Ibrahim ya ba mu azkaru ya ba mu abin da muke karantawa da sazuwa in sallar safe da yanguwan taka mun gode wa Allah da ya manna wannan alherai mu tsaya da gaske gaske mu riko da abin da yake hannunmu kar mu damu da abin da bamu samu ba abin da bamu samu ba wanda muka samu ya ishe mu wanda mu samu ko mu same shi ba komai mu tsaya mu fuskanci Allah mu kadaita shi mu ji tsoronsa fuskanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama shine babban abin soyayyar mu ya zama mun fi son annabi da rayuka da rayukan mu wannan shine sharadin imani ka ji ka fi son annabi akan rayuwarka to shine alana ya Umar shine sharadin imani alhamdulillah sannan kuma so shehu tijjani radiyallahu anhu sannan mu so shehu ibrahim radiyallahu anhu mu so masoyan waɗannan mu haɗa kanmu Allah ya mana taimako albarka na su gobe dai za ku ji jawabai fiye da wannan a wajen yan uwa za su mana jawabai mun gode wa Allah da ya tara mu a nan muna godiya halifofi kun tuna mana iyayenku da malamanku mun yi godiya sauran mukaddamai da sauran muridi da sauran hadibai Allah ya saka muku da alheri Allah ya kiyaye ku Allah ya taimake ku ita zai ga tijjaniya tana da ƙarfin gaske ita ba kungiya ba ce a wata jama'a ce haɗaɗɗiya wanda ta fito daga inda na faɗa ba kungiya ba ce balle ta zo kungiyar kasuwanci wani ɗan kasuwa shi ke jagoranta ta fi ƙarfin haka kuma ba kungiya ce irin ta siyasa ba wanda siyasa ne ke iko da ita ta fi ƙarfin haka ita jama'a ce ta fito daga Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam da shehu tijjani da khalifa su shehu ibrahim radiyallahu anhu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومجاهدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين السلام عليكم muna ba ku hakuri kamar yadda shehu yake faɗa irin tafiya irin wannan irin tafiya tafiya ce ta Allah yace banda Allah ba wanda zai kira ka gidansa a je a tattaka ka a tattaka ka ko ruwan da zaka sha sai ka saya ko tabarmar da zaka shura sai ka saya a tattaka ka amma in ka zo tafiya ka ce Allah ya sa baɗi ma dawo ba kai ke faruwa haji ba ka da ikonka da kuma a tattaka ka sai ka shiga layin shiga bayan gida da sauransu amma sai ka ce Allah ya saba dawo mu dawo Allah ya saba dawo mu dawo ba wanda zai kira ka gidan gidan sai maka haka ka je zaka koma sai Allah da duk abin da kuka gamu da shi wanda bai dace da girman ku sai ku yi mana hakuri saboda kasawa mu ba za mu iya yin abu da ya kamata ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
آمين الهادي الى صراطك المستقيم آمين الحمد لله السلام آمين عليكم من gode.
السلام عليكم.
mun gode.